نعم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda ƙungiyar jama'a fi izalat libya wa ikamati suna take tsara shi, da ake gabatar da shi a wannan masallaci na Jirgis bakin kasuwa dan ba. Yau muna sha tara ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida, wanda ya zo daidai da sha tara ga watan March shekara dubu biyu da ashirin da biyar. a muna karatu cikin suratu al'an'am. Suratu al'an'am tana magana a kan tauhidi zalla, a kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala ta kowane ɓangare. Mun zo bayani a kan wato ɓata aƙida na jahiliya da halayen su na ɗabi'u, waɗanda su dace ba. daga jika sun ba su dace ba amma alkur'ani ya zo yayi katari da su yayi kata-kata da su ya lalata su abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala an yace idan kana son ka ga wautar ɗan jahiliya ka karanta suratul an'am aya ta ɗari sama da aya ta ɗari da talatin har zuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ƙadi khasirar labina ƙatalu a wuladahun safahan da ghairi ilmi, ya ce ka karanta waɗannan ayoyin za ka gabatar ‘yan jahiliya. Jiya mun yi bayani akan wauta guda biyu da suke, na ƙoƙarin sanya wato wani rabo daga cikin abin da Allah ya halitta, na dabbobi da abin gona. sai a ce a ware na Allah a ware na gumaka kuma na gumakan ba a isa a mai da shi na Allah ba amma na Allah ana iya dawo da shi a ce na gumaka wanda hakikanin abin ciwa-ciwa ce da na gumakan da na Allah duka ana dawo da shi ne wanda suke morarsa su ne masu kula da gumakan saboda gumakan ba wani abu da za su amfana da shi ba sa ci ba sa sha ba sa iya mallakan komai a wannan ita ce wautarsu ta farko wauta ta biyu shine kashe 'ya'yansu da suke suna kashe 'ya'ya mata suna kashe har 'ya'ya maza ɗin a za mu sake karanta wannan aya aya ta ɗari da talatin da bakwai za mu sake fassara ta sai mu ci na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون نعم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراعا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون نعم وبنجي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم كما رحكني الشيطان suka sanya wa da yawa daga cikin mushrikai suna kashe ‘ya'yansu a shuraka su ne shaidanu domin shaidan yana daga cikin ƙawabit da ake bauta musu liyurduhum a fassarar da muka yi jiya muka ce domin su dawo da su daga addininsu a liyurduhum bi ma'ana lihulku don su halakar da su daga rada ne ba daga radda ba mun gane ko ba daga ridda bane liyurduhum domin su halakar da su wal yalbisu alaihim dinakum kuma su cakuɗa musu addininsu suna kan addinin annabi Isma'il alaihi salatu wassalam sai suka zo suka fara caccanja addinin annabi Isma'il ko addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suka canja abubuwa suka canja ba yadda aka san su da ba walau sha Allahu ma fa'aluhu fadharhum ma yaftaru Allah ce da Allah ya so da ba za su aikata haka din ba sai Allah ce ka kyale su da abin da suke kirkira na ƙarya a ubangiji ce wa qalu kuma suka ce hadhihi an'am waɗannan dabbobin an'am in ma ya zama wasu dabbobi na musamman da aka ambace su a cikin suratul ma'ida wasilatin hamil da sa'iba a ko ya zama su ko kuma su ɗin da kuma duka jinsin dabbobi wa harfin suka ce da wannan amfanin gonan hijirun duka haramun ne hijir shine haram ana karanta shi hajar hijir hujir ma'anansa an hana shi an haramta shi Allah ya ambaci hijir a cikin alkur'ani akwai magana da ta yi muni ita ma za a ce haramtacciya kenan tana zuwa a matsayin hijir takan zo hijir a matsayin hankali hal fi zalika qasamu bi hijir hijir ana nufin hankali hankali yana hana mai shi aikata abin da ba daidai ba akwai hajar da alkali yake wa mutumi mutum wawa mai fatali da dukiyarsa ana iya cutarsa yana iya halaka dukiyar sai a masa hajar a hana shi tasarrufi cikin dukiya a damƙa ta a hannun wani ko a hannun hukuma sai bukata ta kama dan dauki wani abu a bashi dan ya amfana da ita shi ma hajar kun ga an hana shi to suka ce waɗannan dabbobi da amfanin gona an hana su ga kowa shine ma'ana hijir an haramta su la yat'amuha ba mai dandanan ba mai cin naman dabbobin nan ba mai cin amfanin gonan nan da aka ware illa man nasha'u sai wanda muka so ya ci kun ga anan sun dauki me sun dauki nauyi doka ta me haramtawa da halartawa. an ware wasu dabbobi an haramta su a wasu an halatta su a waɗanda aka ga dama bi za'anihim saboda ƙaryarsu su ibn abbas ya ce kullu za'ama fil qur'an kazaba duk wata za'ama a cikin alqur'an ana nufin kazab al-hasan al-basri yace ayyuka na alfasha suna da kinaya ko kuma ayyuka da dama suna da kinaya kinayatul kadhib za'ama eh aiki akwai ayyukan da ba a so a faɗe su a yadda suke sai a dan tayi ko kamar ba haya kinaya ce to sai aka tayi kamar saduwa sai aka tayi sunanta ake faɗanta da wani suna daban to yace ita ma ƙarya kinaya ta sai Allah ce za'ama maimakon a ce kayi ƙarya wani lokacin sai a ce to za'ama mun gane ko ya raya to da ƙaryarsu sai suka ce wannan haramun ne wa an amur hurrimat zuhuruha kuma duk aka ware wasu dabbobi aka haramta hawa gadan bayan su sune wanda muka faɗa cikin suratul ma'ida wa an amur la yadhkuruna smallahi alaiha aka ware wasu dabbobi ba za a na ambatan sunan Allah a kansu ba iftira'an alaihi aka kirkiri ƙarya a Allah madaukakin sarki sai ya jazihim bima kanu yaftarun Allah zai musu sakamako saboda aikin da suke aikatawa wannan dabbobi da suka haramta sun haramta shi sai wanda ya ga dama suka ga dama su ci dabbobi sun haramta sai wanda suka ga dama su ci wannan abinci bayan sun haramta cin nama sai suka haramta hawa kan wasu dabbobi suka haramta hawa kan wasu dabbobi a hurrimat zuhuruha wa an'amun la yaskuruna smallahi alaiha malamai sun musu fassarori hurrimat zuhuruha suna daga cikin dabbobin da aka wato kyale su suke yawo a cikin gari ba mai taba su saboda wai na gumaka ne an bar su don gumaka Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima ta dabbobi mu ci mu hau kansu su mana noma su mana ayyuka daban-daban don haka Allah ya mana su don mu ji daɗi mu biya buƙatunmu to babu wani dalili haka kawai da za mu zo mu ware wasu dabbobi mu ce to ba za a hau kansu ba saboda wasu gumaka sai dai in misali ba su da lafiya ne an san in an hau kansu ba za su tafiya ba ko za su cutu wannan kuma dalili ne wanda yake a fili Allah ya rubuta ihsani akan komai wata dabba wai a ce ba za a yanka ta ba a ci sai dai wani babu kawai in ka ga wani bai yanka ya ci ba shi da kuɗi ne ba shi da dama bai mallaka ba amma in ya mallaka zai ci zai bai ma wanda ya ga dama ya ci wannan ba wani a kefance wasu mutane a haramta musu dabbobin da ba a ambaton sunan Allah a kansu ɗayan biyu wasu suka ce in sun zo yanka su sai a ambaci sunan gunki amru bin maimun ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah ya rayu a jahiliya kuma ya rayu a musulunci wanda tun kafin zuwan manzon Allah yana kushe abin da jahilai suke yi a lokacin jahiliya ya ce ya za a yi akuya ko tinkiya Allah ya halicce ta ya ba ta ruwa ta sha ya rayar da ita amma ku zo yanka ta ku ambaci sunan wani ba Allah ba yana mamakin abin tun a wancan lokacin tun a jahiliya yana aibanta musu a to idan sun zo yankawa sai su ambaci sunan wani ba Allah ba su ce waɗannan dabbobin da an yanka su ba sunan Allah za a ambata ba sai sunan doki kun ga wannan shirka ce karara daga cikin ma'anar a ibn abbas da wasu malamai suka ce la yahujjuna alaiha ba a aikin haji a kansu an ware wasu dabbobi a sai aka ce waɗannan dabbobin ba za a aikin haji a kansu bayan ɗabi'ar larabawa wanda suke da sauran birbishin addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam duk dabbar da ake aikin haji a kanta ko kuma aka ajiye ta dan hadaya to fa dabba ce ta musamman yau sai aka ce ka sai dabbobi hadaya za ka je kai da su ko aikin haji za ka yi da su to waɗannan dabbobi ne na musamman to su kuma sai suke ware dabbobin don girmamawa sai suka ce ba aikin haji a kansu kun ga wannan shi ma menene an samu tanakubi tsakanin jahiliya da kuma addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kanu ya'zimuna al-budna sun kasance suna girmama dabbobin hadaya to sai ake warewa sai a ce wannan ba za a yi hadaya da su ba ba za a yi aikin haji a kansu ba shine la yadhkuruna smallahi alaiha mun fahimci wannan ko an samu tanakubi da suke cewa su addinin annabi Ibrahim suke to annabi ibrahim bai irin wannan addini ba shine Allah ce zai yi sakamako zai sakanta musu ya musu ukuba saboda abin da suke kirkira na ƙarya ci gaba da jahilcin su Allah ce wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم na'am wannan wani nau'in haramci ne da suka kirkiro da kansu wa qalu suka ce ma fi butuni hadhihi al'ami abin da ke cikin cikunan waɗannan dabbobi khalisatun li dhukurina an ware shi zalla ne dan maza wa muharramun ala azwajina haramun ne akan ƴaƴanmu mata wa in yakun maitatan idan ya zama mushe fa hum fihi shuraka sai su haɗu da mata da maza su ci sai yadda zihim wasfahum Allah zai musu sakayya game da yadda suke siffanta halal da haram saɓanin yadda Allah ya halatta ko ya haramta innahu hakimun alim lalle Allah mai hikima ne wajen halattawa da haramtawa alim masani ne da game da abin da zai wato taimaki bayinsa ya zama wato fa'ida ga bayinsa da kuma abin da zai cuci bayinsa da ya sani a faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ƙanu ma fi bukuni hazihil an'am suka ce abin da ke cikin cikin waɗannan dabbobi me yayi abin da ke cikin cikin su wasu suka ce
sai suka zo suka haramta shan nono na hanyoyi a mata sai suke shan mata za ta sha nono ba suka hana ta ƙarfi da yadda suka ce haramun ne mace ta sha nono babu nassi ne kansu ko da ƙwaya ɗaya ba shi kuma ba an cuci ba an cuci mata an mai da su ba komai ba sai sa musulunci ne ya ɓata musu aikinsu wajen halal da haram abinci babu wani abinci da aka halatta wani wuce aka halatta wani wuce babu shi mun gane ku da namiji da mace duk ɗaya ne in dai a ɓangaren abinci ne duk ɗaya ne shari'a ce ta halatta mana kuma su ma shari'a ce ta halatta musu in an haramta wani wuce to an haramta wani wuce mun gane ku in an halatta wa wannan abincin abinci to an halatta wa wace to amma sun a wancan lokaci sai suka yi wayo a mata suka mai da su wuri suka ce haramun na su shawo su ne wancan mutum
wannan ma'ana ta farko ma'ana ta biyu ma fi hukumi hadhihi al'an shine abinda yake cikin da na jaririnta da za ta haifa abin da za ta haifa sai a ware wasu dabbobi a ce waɗannan dabbobin abin da yake cikin cikinsa da za ta haifa ko an haifa haramun ne mace ta ci ko an haifa haramun ne mace ta ci wannan ma'anarsa ayar tana ƙarfafa wannan ma'ana ta biyu ɗin tana ƙarfafa ma'ana ta biyu saboda Allah ya ce wa in yakun maitatan mun gane ko wa in yakun maitata a khalifa asalin khalifatu malamai suka ce masana luga suka ce ana nufin khalisun sai aka ƙara ta'un lil mubalaga kaman allam babban malami sai a ce masa allamatu mun gane ko sai a ce allama to haka khalisatun asalin sa khalisun ne sai aka ce khalisatun lil mubalaga domin a nuna masu kai matuƙa wajen tantance abu da keɓance shi ga 'ya'ya maza wa muharramun ala azwajina kuma haramun ne a matanmu ba ma'ana matansu da suka aura ba ana nufin 'ya'ya mata mun gane ko kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki da yace a fa in ha fa in ta'a fa qul ta'alu nad'u abana ana wa abana akum ونساءنا هكذا يكون ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين idan kuka yi jayayya game da addinin musulunci to ku zo mu kira ƴaƴanmu maza ku kira ƴaƴanmu ku mata ai maza wani sa'ana mu kira ƴaƴanmu mata ma'ana ne sa'ana anan ba matanmu da muka aura ba mu zo da matanmu da mu maza da mata da mu kanmu manya mu zo da yaranmu duka mu zo sai a yi tsine-tsine to nan ma azwajina ana nufin mata kawai jinsin mata ba mata na aure ba su ma za su shigo ciki a Allah ce wa in yakun maitatan idan abin ya zama mushi fa hum fihi shuraka'u to sai su haɗu sai su ci yastawi fihi zakar wal mu'annas da mata da maza da mata biyu za su iya ci idan ya zama mushi idan uwar ta mutu kowa ma zai iya ci idan abin cikin ya mutu kowa ma zai iya ci amma in aka haife shi ya rayu to iya na maza ne kadai mun gane ko kuma abin babu wata ka'ida guda ɗaya da za a kanta a ceto akan wannan ka'ida wannan doka ɗin babu ita kawai mutum ne kawai zai sha giyarsa kawai ya ware wasu dabbobi ya ceto waɗannan dabbobin ko sun haihu iya maza ne za su ci wannan ƴaƴa ya a ce misali na an sa wata ka'ida sai ka ce abin akwai ɗan tsari to ba wata ka'ida kawai da ka ake yin abin da san rai ubangiji ya ce sai da zihim wasfahum ai bi ma'ana bi wasfihim a an yi masa nasaba bi nasil khafi a jumla ko kalma idan aka cire mata harfin dar to sai a mata nasaba kamar yadda a cin abinci manzo Allah ce idan mutum zai ci abinci ya mutu sunan Allah ya ce bismillah in ya manta fa sai ya ce mi bismillahi awwalahu ko ai min awwalihi wa akhirihi to sai aka cire min din da aka cire min sai a ce awwalahu wa akhirahu mun gane ko amma in ka ce min sai ka ce min awwalihi wa akhirihi haka nan sai da zihim bi wasfihim Allah zai musu sakamakon musu sakayya bi wasfihim ai bi sababi mun gane ko bi wasfihim asalinsa kenan saboda yadda suke siffanta abubuwa su ware halal su ware haram ba tare da ya dace da shari'ar Allah maɗaukakin sarki ba Allah zai musu sakayya innahu hakimun Allah mai hikima ne hikimar Allah duk abin da kaga ya haramta to zai cuta duk abin da kaga ya halatta to zai amfana wannan ita ce hikimar Allah maɗaukakin sarki alim Allah ya sani ya san abin da zai amfanar da mu ya san abin da zai cutar da mu a ubangiji subhanahu wata'ala ya sake faɗan wautansu kamar yadda a baya an faɗa Allah ce kada khasira allazina qatalu auladahum قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفعا بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه قد ضلوا وما كانوا مهتدين وحرموا ما رزقهم الله
قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفعا بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وبنجي سبحانه وتعالى ya ce ƙari khasirar labina ƙatalu a wuladahun safahan bi gairi ilmi wa haramu mara zaka humallahu kira'an Allah haƙiƙa waɗanda suka yi kashe ‘ya'yansu sun yi asara wanda suka kashe ‘ya'yansu don wauta babu ilimi sun yi asara wa haramu mara zaka humallahu suka haramta abin da Allah ya arzuta su da shi arziki ne Allah ya ba su amma suka haramta ma kansu suka hana kansu amfani da wannan arzikin iftira'an alallahi dan kirkiran ƙarya a Allah madaukakin sarki kadi ballu lalle waɗannan sun bace wama kanu muhtadin kuma su ba shiryayyu bane wannan aya Allah madaukakin sarki yayi kulasan eh wato abinda zai samu waɗannan mutane ko kuma halayensu ya siffanta su da abubuwa guda biyar na farko shine al-khasara Allah ce sun yi asara wanda suka aikata abubuwan da muka karanta a ayoyin nan waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami wa kadhalika zayyana wa qalu hadhihi an'amun wa harfun hijrun wa qalu ma fi butuni hadhihi an'am to waɗannan mutane sun yi asara farko matsalar da suka fara samu kenan sun yi asara asara kuma shine me ka rasa abin da ya kamata a samu ka rasa shi gaba ɗaya ya kuɓuce maka to idan ka rasa shi ka yi asararsa shi ne dacewa duniya da kuma lahira a wani lokaci idan aka kawo maganan asara ana nufin mutum ya rasa kansa ya zama ɗan wuta ya zama mai ɗan wuta shi ne ma'ana asara sautari yakan zo da wannan siga a cikin alkur'ani mai girma da wannan ma'ana ɗin abu na biyu waɗanda suka yi aikin nan su ne allabi na ƙatalu auladahum suka kashe ‘ya'yansu to waɗannan sun yi asara safahan Allah ya siffanta su da wauta ya ce sun yi abin don wauta wautar da suka yi shi ne a suna kashe ‘ya'yansu wanda ta kai matuƙa wajen nuna hamaƙarsu da wautarsu da jahiliyarsu mutum babu tausayi babu imani ya ɗauki ɗaya je ya kashe. A imamun ƙurɗubi ya ruwaito cikin tafsirinsa, akwai wani daga cikin sahabban manzan Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi. Ya kasance wannan mutumi kullum cikin damuwa, yana cikin baƙin ciki. Sai wata ran manzan Allah sai ya kira shi ce, me yasa nake ganin ka koyaushe cikin damuwa? Sai ya fara bashi labarin abin da ya faru da shi a jahiliya. Abin da ya aikata a jahiliya. ya ce yana da ya yana da mata matar ta haihu ta haifi ya mace ya sa mata suna ya so ya kashe ta uwar ta hana ta ce ka kyale mana ita ya kyale ta ta girma ta zama budurwa kullum abin ashe yana cikin zuciyar shi har yanzu bai kashe yan nan ba yana damuwa sosai wata ran sai ya lallaɓi uwar ya ce zan je ziyara garin ɗan uwana kaza da kaza da kaza ki shirya min wancan mu tafi da ita daga dangi taƙi saboda ta san muguntarsu da wautarsu taƙi ya lallaɓe ta da kyar ta yadda ta haɗa shi da Allah don Allah karka tozartar da amana suka tafi sai suna tafiya in ya hango rijiya ya duba ya duba yar ta makale jikinsa ta lallaɓe shi ta ce don Allah karka kashe ni ya yi gaba jahiliyar ta motsa ta motsa sosai ya sake dubu wata rijiyar ta haɗa shi da Allah ta masa magiya a ƙarshe dai da jahiliyar ta motsa haka ya ɗauke ta ya jefa ta rijiyar ta ka mankusa ya juya ta ya jefa ta tana ihu tana kuka bai bar gurin ba sai da ji ta daina kuka ta mutu to wannan abu sai ke bakanta masa rai irin haka ya faru a lokacin jahiliya ba kaɗan ba da dama to kaga wannan wauta ce shi yasa Allah siffanta su da wauta bi ghairi ilmi da kuma rashin ilimi ga wauta ga rashin ilimi ga asara daga cikin ayyukan da ya jawo musu wannan wauta da rashin ilimi da asara akwai haramta abin da Allah ya arzuta su Allah ya ba mu arziki yace halal ne to bai kamata mu haramta mu kanmu ba ya kamata mu ci arzikin Allah hani'an mari'a mu ci mu more mu ji daɗi amma ka zo abu halal Allah ya baka kuma ka haramta ma kanka babu wata da tafi wannan babu asarar da ta kai wannan ba jahilci da ya kai wannan to duka wannan sun yi ne iftira'an ala Allah dan a kirkiri ƙarya a Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce ƙadiballu sun ɓace ita ce siffarsu ta biya waɗannan ayyuka kowane guda ɗaya duk ayyukan nan ya cancanci a siffanta su da siffa ɗaya amma sai Allah ya haɗa musu siffofi guda biya ya isa a ce sun yi asara kaɗai munin ya kai a ce sun yi asara amma munin bai tsaya a nan ba sai aka ce wawaye aka ce marasa ilimi a ƙarshe aka ce su ɓatattu ne aka ƙarfafa ɓatan aka ce wa makanu muhtadin su ba shiryayyu ba mun gane ko aikin da suka aikata ya cancanci a siffanta su da waɗannan siffofi guda biyar munana wanda kowane guda ɗaya mummunan siffa ce a karan kanta balle kuma a ce an haɗa waɗannan siffofi guda biyar akan mutum ɗaya alƙur'ani ya gama siffanta su da bayanin halayensu shi yasa waɗanda suka musulunta a cikinsu sukan yi alfahari da musuluncinsu sun san da ana cikin wauta da jahilci ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayanin irin ni'ima da falala da yi mabayinsa ya ce wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushati وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا na'am والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Na'am, Ubangiji ya ce wa huwa allazi ansha'a jannati. Shi ya halicci in aka ce ansha'a ana nufin halitta. Mun gane ko? Ansha'akum min al-ardi shi ya halicce ku daga ƙasa. A shi ya halicci jannati gonake dabuta ko ka ce gonake ma'arushati masu bishiyoyi dogi waɗanda suna da tsayi rassan wani na shiga cikin wani wa ghaira ma'arushati da gonake wanda bishiyoyinsu ba su da tsayi ko kuma rassansu baya shiga cikin rassa wannan yana daga cikin fassaran ma'arushatin wa ghairu ma'arushat wasu suka ce ma'arushat bishiyoyi wanda suke da gangan jiki mun gane ko wanda suke da gangan jiki suke miƙewa kenan kamar bishiyar maina sanya mangwaro da sauransu da sauran bishiyoyi da muke da su suka ce wannan su ake kira ma'arushat sawa'un sun yi tsayi sosai ko ba su yi tsayi ba rassan su ya shiga cikin rassa ɗan uwansu ko bai shiga ba sai a ce ma'arush wa ghaira ma'arushat da kuma waɗanda ba su da tsayi kamar shuka da take yaɗo a ƙasa mun gane ko shukoki da suke yaɗo a ƙasa to duka Allah ne yayi ba wanda ya yi su sai Allah madaukakin sarki sai Allah ya ware daga cikin waɗannan bishiyoyi da ya halitta saboda bishiyoyin suna da kima suna da yawa suna da amfani ga mutane sai Allah ce wa nakhla da bishiyar dibino shine annakhal wa zar'a da shuka gero dawa masara shinkafa mun gane ko gyaɗa wa mukhtalifan ukuluhu wanda waɗannan abincinsu ɗanɗanansu ya bambanta abinci ne da ake ci kuma kowanne daɗinsa daban daɗin gero daban da na dawa daban da na shinkafa daban da na masara daban da na wake daban da na gyaɗa waken suya daban da wanda ba na soya ba mun gane ko dankali daban da na gwaza kowanne ɗanɗanansa daban Allah ya bambanta mana ɗanɗanansu da yadda za mu ci wani mai garfi wani mai zaƙi wani gashi nan garfin ma daban-daban kowanne da irin nasa don mu more mu ji daɗi wannan hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki da ni'imarsa ga bayinsa wa zaituna wa rumman da zaitun bishiyar zaitun tana daga cikin manyan-manyan bishiyoyi da har Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin alkur'ani ya yi rantsuwa da su a da bishiyar rumman ɓaure mutashabihan zaka ga bishiya bishiyoyin sun yi kama da juna wa gaira mutashabihi da wanda 'ya'yan itaciyarsu bai yi kama da juna ba wajen ci wani dibinan eh zaka ga ko wani zaitun din zaka ga yana da daɗi daɗinsa ɗaya da ɗan uwansa wani zaka ga daɗin ya bambanta a bishiya ɗaya dibino ɗaya kai kala ɗaya dibino dibino ne amma sai ka ga daɗinsa ya bambanta mun gane ko bayan an bambanta daɗi da kamanceceniya na jinsin abu gero daban dawa daban to a geron ma za ka ga wani geron mai daɗi ne sosai wani kuma daɗinsa bai kai na wani ba sai ka ga gero biyu daɗinsu ya bambanta wannan hikima ce ta Allah iko ne na Allah shi ya yi haka ya ga dama dibino duka dibino dibino ne amma wasu Allah ya yi su kala guda wani kala daban a kala gudan ma za ka iya samun bambanci wajen daɗi kowanne mai daɗi ne amma daɗin daban da na wancan mun fahimci wannan ko daɗin wannan daban da na wancan ɗanɗanon wannan daban da na wancan duka wannan hikima ce ta Allah da ke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya kamata mu bauta masa Allah ya ce kulu wannan fi'ili ne amri amma abin da ake nufi shine al'ibaha halarci ko kuma alimtina Allah yana so ya mana bayanin baiwar da ya mana ta ni'ima baiwa ta ni'ima Allah ce kulu min samariki ku ci daga ‘ya'yan itatuwan nan da Allah ya fitar muku su iza asmar idan ya nuna idan ya yi kyau ya nuna ya daɗi ku cira ku ci ni na muku wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala ba haƙƙin gunki ba don Allah zakka yawma hasadihi ranar da kuka je kuka girbo abu hasad insha Allah za mu yi magana akan wannan kalmar me ake nufi da ita da maganganun malamai game da zakka da abin da ake fitar da zakka a kansa insha Allah ta'ala duk zamu zo zamu magana akai wala tusrifu kada fi israfi israfi anan yarji'u ila amrayni yana komawa kan ɗayan abu biyu wala tusrifu fil akli kar ku wace iyaka a wajen ci ga abin da ya kamata ku ci ku koshi sai ku ci sama da abin da za ku koshi ya wuce ƙoshinku to kar ku yi haka mun gane ko kada abincin gidanka ka zo an dafa tuwo an dafa shinkafa an dafa wane ne rariyar gidanka ga gayan tuwo gunduma gunduma an zubo da su ta rariya ga wasu kuma makwabta a gefe suna nan suna cikin jin yunwa wani bai samu abincin ma ya ci ba da Allah ya maka ni'ima ba cewa akai kai ni'imar kuma kai ballagaza da shi ba ka bozarantar da shi ba ka ci daidai bukata amma kar ka yadda ka wuce iyaka wannan yana daga cikin wala tusri mun fahimci wannan ko kar ka yi albozaranci da abin da Allah madaukakin sarki ya baka wala tusrifu kar ku yi albozaranci shine anan ana nufin a almanu kar ku hana shi ma na daga cikin israfi wajen zakka da Allah ya ce ku ba da haƙƙi to kar ku yadda ku ba ku ki ba da haƙƙin abin da Allah ya ba ku na amfanin gona da ƴaƴan itaciya innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah madaukakin sarki baya son masu wuce iyaka ku tsaya yadda ubangiji subhanahu wataala ya umarce ku a akwai lokaci ko za mu tsaya za mu zakata a nan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu karatu mu na gobe za mu sake karanta wannan aya wannan gaba ta faɗin Allah maɗaukakin sarki wa atu haqqahu yawma hasadihi za mu bayani maganganun malamai game da wannan kalma din da abin da ya shafi zakka kamar idan zan tuna ranar da muka fara tafsir a ranar wani yayi tambaya online akan zakka to eh eh yawa zakar mata rogo to insha Allah duka bayanan ko gobe ko jibi duk za a yi su in Allah da in Allah ba da dama mun dunkula bayanan gaba ɗaya an yi su gobe alhamdulillah in bayanan ya kai har zuwa jibi duk dai yadda ta kasance Allah madaukakin sarki ya datar da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna da bukatu da dama a gurin ubangiji ba za mu iya kirga bukatunmu ba ba za mu iya kirga su ba kowa da tasa bukata akwai bukatar da ta game mu gabaki ɗayan mu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu ya biya mu kowa bukatunsa Allah ya tabbatar da daga digin mu akan addinin musulunci Allah ya kashe mu akan musulunci ya tada mu muna musulunci ya hada mu gaba ɗaya a gidan aljanna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh